أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 21 ko da biyu da watan shawwal shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 12 da watan biyar shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafinmu na adabin larabci mai albarka mukama ta badi'u zaman al-hamzani rahimahullahu ta'ala eh zan mu tashi a cikin tsakiyar mukama ta al-muqamatu mukama ta 34 annahidiyya mukama annahidiyya muka ce an nasaba ta annahidiyya zuwa ga mi zuwa ga zuwa ga annahidiyya an nasaba ta zuwa ga mi al al an nasaba ta zuwa ga menene abin an ambace shi cikin nafsin mukama annahidiyya ku kaga irin darasin da za a yi a ce matashiyar maudu'in ma rike sunan fassara shi yayi wahala ai kaga sai karfafa mana cewar koma ya kasance ba amma kare ta ba a tsaida ta a koma ga wanda suke ƙanana na kasa na littattafan lugar a cikin littattafan lugar mun sani cewa mataki mataki ne da mun yi magana cewa an mun gama ta ba mukama ta ba ta hariri zan mu shiga ba zan mu shiga mukama ta abin nan ta al'imam zan mu koma ƙananan littattafai wanda suke bayanin na luga kamar su alburda kamar su hamziya kamar su da sauransu dai littattafai su jimiya ta ɗan fodiyo da sauran littattafai ƙanana wanda su ne in mutum ya bi su mataki-mataki zai ga yana fahimtar wa'annan kin amma wa'annan muna gudun ya kasance kawai ana yi ne ina tsoron ya kasance ana yi ne su kuma irin wannan ba kamar wa'azi ba ne suka kumsa kamar in zai sayi bukhari ne su sanin abi daud ko da baka rike abin da ya kumsa kin ba a takaice dai mas'alar ka ji ta ka fahimce ta ta maka amfani cikin addinin ka amma su wannan kawai ilimin mutane na ulumul ala ne na lugar larabci wanda za su kawwana ka a cikin larabcin ka fahimci abin da ake yi kuma a nan gurin abin da muke so mu faɗakarwa mai mahimmanci musan cewa duk wanda yake so ya kawwana ka a karatu irin wannan littattafan yake baka ba su irin su sahih bukhari sunan abi da wannan karatuka ne na addini na da'awa na fahimta addini amma karatun da za a kawwana ka ka zama malami ka fahimci karatun kai ma kana iya yin wani abu cikin karatun su ne wa'annan mutum da yaƙi da yasu matukar wa'annan mutum bayya da su a cikin ilimi to wallahi har abada bai kama komi ba cikin ilimi dan saboda wa'ancan su ulum ulum ba ulum ba ulum ne wanda suke in ka zo ka kana karanta su abin da ake so a isar da saƙo ko wanda ba malami ba yana iya buka yana iya fahimtar shi hukunci dai kake so ka isar da saƙo cikin su su wannan littattafan na addini to wannan saƙon yana iya zuwa kaiwa ga wanda ma bai yi karatu ba zai fahimta kamar yadda ka fahimta to amma su wannan fa dole sai wanda ya kasance ɗalibin ilimi sai wanda ya kasance kuma tabbatuwar mutum cikin wa'annan tabbatuwar mutum cikin wa'annan da fahimtar su shi yake ba shi ƙarhi da ƙwari na luga wanda zai iya fahimtar nasussuka na ƙur'ani da na hadisi da ma na malamai in suna yi wadda wannan kuma bin su mataki ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sanin muhimmancin su mutum ya rika bin su ba dare ba rana kuma tsakani da Allah duk wanda zai sa wa'annan gaban shi muga kalmomin da muke gani kafa mutum ya tunanin cewa wasu kalmomi ne wanda suke baki a a asalin larabcin haka suke kuma an san abin wannan da ana kiran shi haka ba wata bakuwa kalma bace dan ka ganta a cikin ya kawo ta a kalmomi gumud wanda kai yau ka taba ganinta sanan nace a cikin larabci kuma haka ake amfani da ita su a cikin rubutu malaman adabi suna ganin ma aibun ba za a ma ɗauki mutum adibu ba wanda ya fahimci larabci na hakika wanda zai kasance yana rubutu ko kuma yana magana ta larabci ko zai yi waƙe kalmomi wanda awamun nas kowa yana gane su wannan ganin sa baka yi komai ba ko kallon shi irkinka ba a yi kuma alam na yanzu ma haka yake tahiya mun san da cewa kamar yadda ake musabaka ta Qur'ani a yanzu oda ba haka suke musabaka ta adabi a shekara kowa ya shi irkin shi tsararra ya kawo ta lajina ta zamana ta yi darasa su to duk abin da zaka kawo huduwar da zaka kawo shine amfani da irin wannan larabcin abu na farko kenan matukar bai siffanta adabi bai siffanta da irin wannan larabci aga da an karanta larabci ne wanda kowa yana iya ganewa wannan dama bai shiga ba adib bai shiga adabi wajen wani ilimi can dai zaka yi cikin wani ulumul qur'ani cikin wani abu ai musun cewa baka da ilimi ba a wani fannin dai kana da amma anan cikin abin da suke nema abin da ake bukata cikin adabi babu shi kenan wannan littattafan ko da mun tsaida ta ina tunanin ko mu tsaida ta ko kuma har mu yi ta har mu je karshe in mun gama daɗa kuma da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan wanda yake da bukata zuwa gaba Allah maɗaukin sarki zai sa in an koma mutum ya fahimce ta sosai yadda ake abin nan kinta duk wata kalma da zai gani nan ba kuwa a gare ka to ga wanda ya karanci irin wannan littattafan ba ba kuwa bace sanannen abu ne ko a ko ina ka ganta zaka santa to haka nan ake so mutum ya ma kalmomin wannan fahimtar yanzu wannan misali zauwa ne da su in muku misalin su yadda zan mu ga wanda suna cikin littafin da muke burin sawa fasih na al-Imam Sa'alab al-Imam Sa'alab mun san shi babban malamin lugha ne to ya yi amfani da kalmomi wanda suke fasihai fasihiyar luga da shi da wannan littafin wanda duka ina kawo su don kwadaitar da mu akan karatu don kuma mu san cewa akwai fannunuka da dama wanda suna buƙatar karatu kuma iri-irin su ne wanda in mutum yana ana son kawwana ka a wajen malamai in ka tahi musu yi ne baka karatu ba sai su sa ka kai ta yin littattafan hadisai su umratul ahkam su riyadus salihin su wannan wanda su wannan da su har abada baka zama malami har abada don wannan ba suna kawwana malami ba ne suna kawwana littattafai ne na da'awa na wa'azi dukkan wanda ya kasance wannan karatuka nan da malamai tsadarsa suke tsada gare su don su suke kawwana malamai wanda bai san ba karatu in ya tafi wajen malami sai ga ana kakai masha Allah ana ta littattafai da yawa ana umratul akam inda ana bulugul maram ana kaza ana kaza ba ana inkarin cewa ba littattafai bane na ilimi ba littattafai ne su ne karshe a babansu su to amma aka ce ana so a kawwar mutum shi ma ya zama malami ya yi wani abu a cikin ilimin wannan ulumul alakin su ne ba wa'ancan ba wa'ancan ba littattafa ba ne wannan masu wahala da kake ga wahala ce da kaki da kaso dai su ne littattafan da za su kawwana mutum cikin karatu amma ba wa'ancan ba wa'ancan wani larabci ne wanda duk ya karanta fahimta shi yake yi yanzu wannan wasilatul mutalaffis ila kifayatul mutahaffiz mu tsaya mu ga ai mun ga wannan mi take da suna wannan abin e musallasu na alimamu kudurum wanda zai kawo kalma mai abin nan guda uku to shi kuma wannan matsaya mu gani yadda ilimi ya kama malaman luga yadda suke kalmomi ne wanda suke yake bayanin abin da ya shahi kalma gamida kalma a cikin harafi zai bi su harafi ɗaya bayan ɗaya harful alif harful ba harful mim harful jim har zuwa ƙarshe kowace kowane harafi ya kawo maka a cikin wake kuma don sauƙaƙe duk malamai sun so ilimin da suke so a hardace shi sai su yi shi a wake don ya fi sauƙin hardacewa kuma da ka rike shi ka rike luga ka samu rasid a lugawi ka samu jari na luga wannan yana biyo shi ɗaya bayan ɗaya misali ya kawo maka bayani akan wannan a cikin harful mim harful jim a cikinsu za a samu kalmomi gamidai kalmomi masu tsada ba wanda ka sani ba kalmomi wanda suke ana amfani da su masu kama ba amma musallasu ba zai kawo maka kalmomi wajen nawa yanzu nan mu ɗauka wajen harafin ta harfu ta a baiti na ɗari biyar don wajen baiti dubu da wani abu ne ya ce limar'atun na'imatun kulɗafla wa zaujatul mar'i tusamma ɗalla wa ɗulailatul li'uniki jam'in ɗula wa ɗayyaru man buƙala wajhahu qad baqula summata mauludin izama wulida fasammihi ɗufulun radi'u qayyida والطرف الضمير في الخيل السري طمل طملان الذي ابن زايشا وولد الزبية يسمى باطلا وخمرة قد طبخت دكان كلمومي masu wahala masu fara da damusa hannu zai kawo maka su wanda duk inda kaga wata kalma gamida mai fara da damusa hannu ka kare da ita matukar ka rike limra'atun na'ima qul dafala mace mai ni'ima yar gidan hutu ita ake ce ma dafala dafla wa zawjatul mar'i mace ta mutum macen aure to san ma dalla ita ake ce ma dalla wa dulaylatun dulayya li unqi jam'in jam'in jam'i ne na wuya kuma jam'in shi ana ce mishi dula dula guda ɗaya wanda a cikin waka ta imrul kaisa akwai shi wa dulayyatu zabiya dulayya kuma shi kuma guda ɗaya ne mufrad dulayya jam'in shi dula waɗaru man bakula wajhahu qad bakula in an ce aɗar wanda yake mai munin huska mutum mai munin huska yake ce ma aɗar summata mauludin izama wulida dan yaro lokacin da aka aihe shi addifil shi ake ce ma addifil arradi wanda bai bar nono ba wadirfu wadimiru fil khayl sari in an ce adirfu da adimiru adirfa akwai shi a shuara'ul jahiliya adimiru ba a tsamir ba a tsamir mun ganshi a cikin mukama ya sha tahiya akan cewa ciccilalin riguna fi tsamiraini amma nan a tsimir doki mai gaugawa in garma mai gudu dimlanun dimalun da dimlanul lizi'ibin zayasha hura ita ake ce ma dimil da dimlal dimil ko dimlal sunan kura kaga kalma yare wanda ke na fasaha ba na titi ba wanda kowa yana iya sanin shi zi'ib da sauransu wa waladu zabiyatin yusamma bidila dan barewa ana kiran shi da abdila shi ma akwai shi a shara'ul jahiliya wa khamratun qartubi qad summa bidila giya wadda an riga an dafa ta an gama komunta ake kiranta da abdila da abdila ya zo daidai wazanin shi ɗaya da rubutun shi daidai da waladu zabiyakin min shajar shauki dalhin har zuwa karshe haka yake zano maka su ya shiga baban na kaza ya shiga na kaza ya shiga na kaza duka haka na to wannan shi ma in mutum ya mallake shi ya fahimce shi ya mallaki lugwa ya mallaki zai kama mishi da taimakon shi wanda muna yana da cikin abin da in Allah ya samu ga himma zan mu kai har zuwa gare su na'am harful tun daga harful alif har zuwa karshe kamar mi ban fahimci tambayar ba al a nahidiya a nahidiya mun faɗa cewa a farari a farari nono wannan da yake zabat gashin da zabat muka ba da misali muka fassara shi ga shi kuma kawo shi akan wazanin shi kuma fasihu al-imam sa'alab a lugha sune karshe gidan lugha sune sai al-imam sa'alab wanda daliban shi ma manya-manya gangaram ne a lugha no shi ma haka ya bi shi tsari irin wannan shi kuma ya bi bambanci akan kaza magana mafi fasaha akan sunan kaza shi ne kaza shi ya yi shi ne akan zube nasar ne amma kuma sai ya kawo shi sai wasu suka wake shi don saboda malamai suna yin wannan ya ce wa kad hala shay'u wa shay'un ya halu filfan mu au ya azubu wa huwa asalu wa haliya shay'u bi aini ya hala ai hasuna shay'u wa anta ahala taqulu fi masdar li fi'lain hala duka zai kawo maka kama hala ya halu halawatan da masdar in shi wasu kuma kuma wani da zai hala ya hali halawatan wasu kawo shi da makasur ko wasu kawo shi da mamdud haka zai ta kawo maka sabanin wannan magana mafi fasaha wasu na ce halaya halusa ce halaya hali sai shi kawai aikin shi ya kawo maka mafi fasaha duk da kowanne a larabci ya halitta amma mafi fasaha wanda in an ji shi kana nuɗuki da shi an san cewa ka fahimci larabcin kalma ce mafi fasaha kake amfani da ita abin da ke nuna mana wani daga cikin wata kisa da almamu zamakshari ya kawo wani balarabe ne malami ne shi ba balarabe ba ne ya sha luga sosai sai ya taho cikin malamai wanda suke su larabawa ne yana yin magana duk sai suka sallama suke ta mamakin ina wannan mutum ne karanci wannan luga ana mishi magana sai yake ce musu sai ga musu magana yake ce mishi kai balarabe ne kai ma sai ce a ka mu ba balarabe bane yan huce ne dai muka fi koya kuma har muka hina gida ya gaya musu wannan magana sun ji zahinta sai suka ce in kana so in kana mu yanzu nan gurin malamai ne na birni in kana so ka gane cewa ka fahimci luga ko baka fahimce ta ba ka tafi cikin ƙauye wanda su ne suke da asalin luga ta larabci bata gurbata ba a can ne zaka gane sai ta kawai yake bincika ya nemo an ce akwai wani wanda ya kasance masanin luga ne sai ta yi gidan shi ya kwankwasa kyaure yana kwankwasa kyaure sai Eliya cewa abin da ya nuna musu cewa in yana larabci ba wanda ya sai gane cewa ma ba balarabi bane dan saboda fasahar da yake amfani da ita sama da tasu ma to suka ce mishi ya je ya bincika wajen wancan malaman wajen masana larabci ba ma malamai bane na ƙauye wanda suke larabci na hakika tsantsa bai cakudu da komi ba in kana musu magana a cikin hira ma za su iya gane cewa kai ba balarabe ba ne ba aje ne duk yadda lugatan narke a bakinka amma ya yi gardama ya ce sai ya jarraba ya tahi ƙauye ya daka garin shi ya tahi wani ƙauye ya je gidan wani ya kwankwasa ya yi yarinya karama ta taho tun ba ta buɗe kyaure ba ta ce man bilbab wane ne a ƙofa sai ce babanki nake nema sai ta ce abi fa'a ilal fayafi fa'iza fa'al fai'u afi ya ce ke mi kika ce ya ce mi kika ce ta ce abi fa'a ilal fayafi fa'iza fa'al fai'u afi yana ta ƙasa tare tana nana ta koya gane mi take ne ya rasa mi take sai da uwarta a can ciki tana zama ta tambaye ta ce ke ke da wawe nake ji kina ta maimaita kalma ɗaya ta ce wani bagwari ne a kofa ina ta maimaita mishi magana ya kasa ganewa to kaga yar yarinya karama ta gane cewa bagwari ne da kai ba larabe ne na hakika wannan magana ba zaka bukaci ba baka gane ta ba sai na yi ta maimaitawa abi fa'a idal fayafi abi zahaba idal fayafi fayafi shine daji babana ya tafi daji sai inuwa ta karkato zai komo gida kawai ita ce abi fa'a ilal fayafi fa iza fa'a alfai'u afi kaga nan gurin ba larabci ta mishi ba kawai abi zahaba ilal badiya fa iza kaza kaza kawo wadda kowa zai iya fahimta to malamai wanda suke na adabi da irin wannan larabci ne suke gane cewa mutum yana fahimtar larabci ya karanci larabci ba wannan ba larabci na titi wanda kowa yana yin shi in wannan da ada a ce duk laraba malamai ne tunda yaran su ne to amma fasaha ake bukata eh zan mu ci gaba a cikin wannan mukama ta annahidiyya mun ga inda ya zano musu a takaice dai sun kasance sun ba da labarin cewa don tsananin yunwa wajen kwana uku ba su ci abinci ba suka je suka samu wannan mutum yana zano musu abinci nau'i nau'i kala kala ya zano musu na farko da siffar shi da kyan shi da daɗin shi da ɗanɗanan shi da abin da za a haɗa mishi da yadda za a yi shi sai da suka gama ya ce musu suka ce kuna son irin wannan abincin ya ce musu e suka ce e ya ce to ni ma da na samu ina so kuma ya ci gaba da zano musu abinci na biyu abincin na biyu shine mun tsaya inda yake cewa falamma kaffa yayin da abincin nan ya bushe kaga nan bushiya da larabci na titin a ce ya bisa ko kuma jaffa amma falamma kaffa yayin da ya bushe wa ƙabba kuma ya ɗaukaka da ya ce irtafa ko kuma ala amma ƙabba ɗaukaka wadda kuma kalma ce sanannan ka koma a sha'ar na laraba da waƙen zaga inda suke ta amfani da ita ya ce a hala alaihi minar radafi sai ya zubo mashi daga cikin wannan wuta wadda take tare da abin nan dutse dutse wanda aka ƙona da wuta ya yi jawur shi ake ce ma an radafi yanzu mu gani a cikin sunan abi dawud duk da a cikin sharhi ne na faɗe shi cewa annabi in ya gama a bukhari ne ka in ya gama tahiya ta farko kama ka annahu ala radafi yana zabura kamar ka ce yana bisa bisa dutsen da yake kone da wuta shine ar-radaf yace ma ya taqi bihil ardana abin da yake haduwa da al-ardan hababbaka ta wuta al-aurana yake so hababbaka ta wuta ita ce al-auran al-lahab lahab na wuta hatta iza gaddahu ma har sai lokacin da ya rihe su alal mallati akan toka kaga da yace ar-ramad a hadisi ya zo a cikin riyadus salihin wani mutum nan da yake cewa yana zuwa wangakin yana sadar da zumuncin yan uwan shi su ba su sadarwa amma sai annabi ya ce mishi fa ka annama tasifuhum mal kama kana sheka musu abin nan ne eh arramadul har toka wadda take busassa arramad kawai toka amma an ce almalla toka wadda tana da tana da zahinta ba ta sanhi ba almushakiha wadda take kama bi tabqin da akushi almushakiha almushabiha wa tafallaja kuma wanda ya tsatsage shi kakan matukar shaƙi tsagewa nan fasaha ta larabci a ce kama jalasa qu'udan ba a ce jalasa julusan ba jalasa qu'udan to shine aka yi nan tafallaja shiqaqan ya tsage tsagewa tafallaja tsagewa shuquq shi ma tsagewa wa haka kishraha ruqaqan kuma wa haka sai ya biyo da baya kishraha a cikin mai kiran sallah mun ji mai rasa iziya yana cewa wa ya hakihi ya kwaikwaye shi ka faɗi irin abin da yake faɗa ka biyo bayan shi da abin da yake faɗa shine hakahu wa haka kishruha ruqaqan kuma sai ya biyo bayan wannan bawan nata ruqaqan da gari wanda yake mai kalankala wa hamiraruha kuma janta ihmiraru busurin jane wanda yake na abin nan dabino kahin ya bushe busur dabino kahin ya bushe al-hijaz na garin hijaz al-mashahur wanda aka yi sani bi ummul jirzan da ummul jirzan sunan da bino ne ummul jirzan sananne ne au izki bin dab ko kuma izki bin dab shi ma sunan da bino ne yace shunna alaihi sai aka zuba mishi shunna bi ma'ana subba alaihi da sadu sai aka zuba mishi darbun wata farar saka ta zuma darbu shine farar saka ta zuma kaga darbu wani bugo zai dauka darbu farar saka ta zuma bai dawa da take fara kasalji kamar kankara ila awani rusukhi ha zuwa lokacin da ta tabbata fi khilalid dihani a cikin fata wadda take a cikin tsakiyar fata wadda take ja al fata wadda take ja ita ce ad-dihan ga tana a cikin abin cikin qur'ani kad-dihan kaddihan hwata ja ja hwata kawai ya ce wa ya sharabu lubbud darmak sai ya sha tatacce tsabtaccen addarmak farin garin wannan ya gabata rana ta da muka gani a wajen fassara darmak annabi ya zo cikin hadisi yana cewa zuwan gaƙin abin nan darmakatun baida turbatul janna an tambaye shi turba ta aljanna yace darmakatun baida kaga wani abin da zai ga kamar sabuwar kalma ce wannan bako kalma kamar ba larabci ba to a ƙarshe in ka bi shawahid sai ka samu mata shawahid da dama cikin hadisai da maganganun laraba ya ce ma alaihi mina darbi abin da ke tare da shi na fara saƙan nan ta zuma ƙuddimat ilaikum a gabatar muku fatalka muna haku yi ta loma da ita lukumu juwainu a zankal loma ta juwain ko zankal wasu laraba ne da aka sani suka yi huce wajen iya loma sai yawan kuntamta su da su ya ce a fatastahuna ha ya fitiyan kuna son wannan nau'in abincin da na zana muku ya ku matasa fashara abba ya ce sai kowa kullum kowa sai ya meka wuya kullum minna kowa daga cikin ya meka wuya ila wasfi zuwa ga siffashi ishara abba shine mika wuya lawwa unqahu meka wuya mutum ya meka wuya haka kana kallon abu shi ake cewa ishara abba fulan ya zo shi ma cikin hadisi cewa ya shar abu na yan aljanna su rika meka wuya a sama yace wa tahallaba wata hallaba kuma sai suka riƙuhu sai miyan shi ya yi ta zubowa tunda ya gaya musu wannan nau'in abinci mai daɗi ya ce watalan maza sai ya huddo halshen shi kowansu sai yau yana ta zuba ya huddo harshe da ya ji nau'in wannan abinci da zana ya ce wata matsaka kuma sai ya huddo harshe yana bubbuga harshen shi bayan ya huddo harshen kuma yana bubbuga shi shine ta matsaka kunna sai muka ce i wallahi nastahiya eh wallahi muna sha'awar wannan abinci da kazzano kala sai ya ce fa qaha qaha shehu sai wannan tsoho ya kyakyace da riya wa kala sai ya ce wa ammu kuma wallahi la yubghiduha ammun kuma tanton din kuma ko ba zai ki wannan abincin in ya samu ba kenan shi ma tarihi ne kawai ba akwai bane sun makala sannan sai yake cewa kenan wannan nau'i abinci na biyu ya ce ma ra'ayikum ya fitiya ne meye ra'ayinku ya ku 'yan matasa fi a naƙin cikin el bunsuru el elege ta akuya akuya wadda mutum yana da ita a gida tana bin shi ba cikin garke take ita ce anak a hadisin sahihi muslim mun ga sahabin da ya yanka anakun inda na ba ya yanka dabba shi kahin a je layyatin kan ayi sallah yayyaka dabba shi da annabi ya ce mishi ba ta yi ba sai ce indi anakun fa hiya afdalu min aljaza'atil lat yace ina da al'anaq la lage wadda ta hiye mun waccan al'abin da muke bukata da lafazin ya zo cikin hadisi najdiya wadda take ta garin najdu ulawiya wadda take ta sama wadda a sama take barriya wadda ta rayu akan sasanni a sarari bar daga albar ne sabanin albahar albarru albahar yace kada akalatil barma wadda wannan al akuyar da za a yanka muku ko dan abin nan rago duka ana faɗa ana karamar dabba dai kawai ilage ya ce kada aka latil barma wadda ta ci kwaya ta inabi albarma kwaya ta inabi farkon hutawashi yan uwa larabci fa abu ne wanda ke ba karamin abu ba kowane abu yana da sunayen shi wadda suka dace da shi wadda za a yi amfani da shi kaga habbul inab farkon hutawashi ya huto kenan bayani na ba ba ya fara na ba ya girma ba ya fito kenan shi ake kira da albarma to dabba ko da ya zama an haɗa mata wannan abun yana da daɗi take ci shine abincinta to sosai zai kasance tana da ƙiba mai kyau ya ce wa sheha da kuma icce na ƙamshi annajidi wanda yake na najidu wal da iccen kaisum duka sunayen da asheha da alkaisum su sunansu ne suna ne na iccen ba wai wani kalma ba ce ta sunan icce mai kaza a icce ne na turare wanda aka yi sanin shi da asheha da alkaisum wal hashim da kuma karmami fa asba hashiman yace wata barramat wata barradat sai ta yi sanhi alhamima ruwan ruwan zahi yayi sanhi ruwan zahi ta sa shi yayi sanhi yace wata mallat min alqasisi sai ta cika cikin ta daga alkama'a alkam'a yare ne ana kiranta da alkasis wadda abu ne mun san shi wanda annabi ke ta alkam'atu min almannu ma uha shifa'un lil aini yace fawara mukhha mukhha bargonta fawara sai ya tattara ta tara bargo alamun tayi kiba yace wa zahimat kushaitaha sai kitsanta na ciki wa zahamat da zaira da zaira sai yayi sai yayi abun nan yayi mai yayi mai dabba ta yi mai shi a ce zahamat zahimat nake so yace tushahadu wadda za a yanka ta mu'tabadatun wadda yanka ta ganin dama dabbar da ba rishin lahiya ba lahiyar talau aka kama aka yanka kawai dan bukata ita ce mu'tabada zabaha hazihi daba mu'tabada kamar ka ce itabatu hazihi daba kawai daga wanda ya iya larabci ya ji ya san cewa ka yanka dabba ne dan sha'awa dan bukata ba rishin lahiya ba ba maimakin ka ce mishi zabahatuha ba wanda azabhu kalma ce am ta gama komi da ka ce ai tabattuha yanka ta ne yanka wadda ta ganin dama ba rishin lahiya ta yi ba ko dan biki ko dan suna ko kaza yace summa tunakkasu sannan sai a malalata fi wadisin a cikin tanda ita dabba bayan an yanka yanka ta ganin dama an ciccira sai a zuba ta cikin tanda tunkasu shine tunkasu sai a kawo a kwarara ta cikin tanda ya ce hata tan da jamin gairi imtihashin har sai ta nina ba tare da tsatsagawa ba kamar kawai yana nihin sai a zo a muku ita wannan dabbar da na zana a zo a muku balangu irin ta wannan mahauta wanda dabba ba yayyanka suke kawo gaba ɗayan ta kafa za a ka a aza ko kuma kirjin gaba ɗaya za a kawo a aza ya ce min gairi imtihashin ba tare da an ciccira ta ba au inha'in kuma ba tare da an kai ta ƙarshe ba ya ce sun tuƙaddamu ilaikum sannan a gabatar mu a gabatar muku ita ma'ana ba a kai da huwan nan da zai ba ta kai gaya ba ba ta kai ƙarshe ba ya ce sun ma tuƙaddamu ilaikum a gabatar muku da ita wa kad udda ihabuha haƙiƙa an tsaga fatatta ala shahmatin baida akan wani kitse wanda yake hori ala khiwanin akan teburin abinci munaddadin wanda yake jerarre an jera shi nan gurin shahama annabi sallallahu alaihi ce yana da gashi ila shahamati uzunai haka annan alkhiwan ina daga cikin sufar annabi da ake bayyana tawadu'un cewa ma akala ala khiwanin qaddu annabi bai taba cin abinci akan teburin abinci ba irin wannan kawai tabul amanje zakaci annabi bai taba cin wannan abinci haka nan ba yana cewa a kulu kama ya akulul abdu ashrabu kama yashrabu al abdu mahallu shahid dai khiwan gashi cikin hadisi cikin wannan gakin tirmizi wannan abin nan shama'ilul muhammadiyya munaddad wa dalhin mandud wanda yake an jera shi munaddad dan saboda kamar yadda muka sani yan uwa duka wannan lugak duka wannan yaran kalmomin ana so dan mutun ya san su su mishi amfani wajen fahimtar nasussuka wajen fasara qur'ani wajen fasara hadisi wajen fasara maganganun malamai akwai tafasira na muku misali wanda in baka iya wannan lugogin ba ka matin kare su ba tafsirin Abu Hayyan tafsirin Zamakhshari Jarullah Mahmud duka wannan kalmomin da irin wannan yaran yayi tafsiri in baka iya su ba zaka iya fahimtar shi ba munaddad wanda yake jerarre an jera shi masfuf wa dalhin mandud yace an jera shi bi sala'ik da khubza wadda take mai kalan kalan khubza wadda take ba mai kabri ba mai kalan kalan ita ce sala'ik ka annahal qabaɗi kamar ka ce wannan ce qabaɗi ne tuha ce ta qabaɗi almunashar wadda aka watsa ta eh nisba ce ta tuha ake nasaba ta zuwa ga qabdi awul quhi ko kuma tuhar da aka nasaba ta zuwa ga quhi almumassar wadda take an sanya mata laka an sanya mata laka an taba ta yace wa qadita hana qaratun wadda al'ina nuka sun kewaye ta fiha sinabun wadda a cikinta akwai cakudawar gadagi da inabi sinabu shine cakuda gadagi da inabi wa asbabun shatta da kuma rini wanda yake kala kala wa wannan kwaci kwanunukan da za a kawo a zuba wannan naman bayan ya dahu na wace yar akuyar da aka siffanta da dahuwar da aka siffanta kuma kwanan ma da za a kawo abincin ake siffanta shi yace ta tu za ubaina yadaikum a kawo abincin nan wannan nama a aza a gaban ku tahadaru arkan yana taɗaso yana taɗaso wannan yana taɗaso abin ga al'ark gashi a ba zuma ba wannan romo yana ta zubo roman shi ya ce wata sayalu markan zuha nake so zuha shi wannan mai kenan wata sayalu markan kuma tana ta zubo da romo shine roman na gaba sai ce a fatash tahuna ha ya fitiyan kuna sha'awar irin wannan nama ya ku matasa kulna i wallahi nastahiya suka ce eh wallahi muna sha'awa mun samu kala sai ce wa ammukum wallahi yarqusu laha ammun kuma in ya same ta har rawa sai yayi yace fa wa sababa aduna ilaihi bisayf wasu sun yi zuciya suka zabura gare shi da takobi daga cikin mu wa kala sai suka ce ma ya kafi ma bina bai ishe mu ba abin da ke tare da mu min addaqai na tsananin yunwa wadda ta kai karshe addaqai yunwa ajuul mubalag yunwa wadda ta kai karshe bayan muna da yunwan mu ta kwana uku wadda ta kai karshe bai bar mu da ita ba da ta zano mu wannan abinci cika hatta taskharu bina hay kai ta mana izgili fa ataina buna fa atai fa atatna buna tahu sai adiye shi ta zo mana bi tabkin da akushi alaihi jilfa wanda a cikin shi akwai hubzawa da take busassa kaga nan nau'i na abinci ake so a baka dukan kalmomi duka ha mukamar da ya buɗa kalmomin da yake amfani da su yana so ka rike su ne ka fahimce su yanzu nan kaga jilfa hubzawa da take busassa sala'ik da sadu nan gurin mun gani menene yake ce mana hubzawa da take mai kalan kalan kenan kaga nau'i na hubza gashi ya baka guda biyu ya ce wa husala da kuma dusta ɗiye shi ta zo mana da hubza da take busassa busassa hubza wa husala da dusta walawiya da kuma abin da aka ɓoye ma bako ya ce wa aka ramata masuwana ta girmama mazauninmu fan sarafna laha hamidina muka tahiyya mu muna yabanta wala hu zamina shi kuma muna ta zargin shi shi kawai zanarwa ce yayi ta yi abincin babu ta kawai khayal ne yake ta musu a cikin abincin yana ta musu rakwantan abincin da babu amma ita ta hishi wadda ta kama su busassau hubza da dusa tunda dai sun samu abin da suka ci shi kawai zance ne nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure tun taban harshe Allah madaukin sarki ya yi mana gafara da sati na gaba zan mu tashi al-maqamal iblisiyya muqama ta nasaba zuwa ga iblis zan mu ga abin da zai faru a cikin ta subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah